والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin komai da komai gaba ɗaya wanda ya sake kaddara haɗuwarmu a wannan safiya ta ranar asabar 21 ga watan jumadal ula shekara ta 1430 daidai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina wanda ya dace da 16 ga watan biyar shekara ta 2009 da aihuwar annabi isa alaihi salam lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da darasi daga cikin wannan littafi na luga littafin da ake kiransa da suna makamatul hariri da taimakon allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata a wancan sati mun gama makama ta talatin da biyar wadda ake kiranta da suna ashiraziya tuntuni bayani ya gabata a kanta kai tsaye insha allahu ta'ala darasi na yau za mu tashi farkon makama ta talatin da shida. قال المصنف رحمه الله تعالى المقامة السادسة والثلاثون الملقية مالان الله يجي كنسا yake cewa wannan ita ce makama ta talatin da shida wadda ake kiranta da suna almalaƙiya almalaƙiya birni ne daga cikin birane waɗanda suke tsibirai ne أكبر الحارث بن همام حارث بن همام يا بعد الأباري أنه قال شيك تشوى أنخت بملقية مطية البين نادر قصد تاغوى تربوى واتو أبرن ملقية وحكيبتي ملآمن العين jakata a wannan lokaci wato cike take da kuɗaɗe an gane ko ma'ana kenan yana mawadaci faja alatu hijiraya muz alƙaitu biha asaya an atawarra da mawari marahi wa atasayya da shawari mula sai na maida hijiraya wato ɗabi'ata muz alƙaitu biha asaya tun lokacin da na jefar da sandata wato a birnin malƙiya an gane ko an atawarrada wato shine da na ka gangara mawaridal marahi dukkan wata mashaya wadda take ta farin ciki da murna mawarid jam'i ne na maurid maurid shine mashaya almara wato shine jin daɗi da murna wa a tasayya da shawari da mulahi kuma na maida wato ɗabi'a ta shine neman farauce dukkan wasu zabtattu na kyawawan kalmomi shawari wato jam'i ne na shari raƙumin da ya kaɗi gabansa wato ya shiga dokar daji wato duk wata kalima wadda take kyakkyawa fama nake na farauce ta almula jam'i ne na mulha tuntun ya riga ya gabata فلم يفتني بها منظر ولا مسمع ولا كلام ني ملعب ولا مرتع yake cewa manzarun wata magana wala masma ko wata majiya falam ya fitini biha yace bata kubce mun ba a birnin malda wala kalamin ni mal'abun wala marta wurin wasa wala marta ko wata makiyaya wala kalamin ni ba ta taɓa wuhinta game da ni duk inda ake wargi ina nan kuma duk wata makiyaya ina nan hatta iza lam yabqa li fiha ma'arab lokacin da aka kai wata bukata bata rage mun a birnin maldiya ma'arab wato mufrad ne jam'unsa shine ma'arib waliya fiha ma'aribu ukra wala fi sawa'i biha margab babu wani wurin kwaɗayi wato game da zama a birnin malda ma'ana babu wani kwaɗayi da zan ci gaba da yi duk wani abu wanda yake na kwaɗayi na riga na tarar da shi amattu li infaqiz zahab fi ibtiya'il uhab sai na nufata domin kashe kuɗaɗe na game da sayan wato shine guzuri na tafiya al'uhab wato shine tattali wanda yake na bulaguro jam'i ne na uhuba al'uhuba wato shine sayan kayan tafiya an gane ko irin su zigege da duk abin da mutum zai yi amfani da shi a cikin bulaguransa kar mu manta ya riga ya gabata me yake cewa alaihi uhubatu safar walahu rannatun niyaha shine yace hatta yake cewa amattu sai na nufata li infaqi zahabi domin kashe kudade na fiftiya'il uhab game da sayan wato tattali wanda yake na bulaguro falamma akmaltu al-i'dada lokacin da na gama wato tattali na bulaguro wata hayya'a za'anu minha aukada wato maraita ta shiryu daga birnin maldiya auka da ko kuma ta kusanta ma'ana tafiya ta zo kusa ra'aitu tis'ata rahadin sai na ga wasu jama'u wato guda tara lafazin arrahad shine daga uku zuwa tara an gane ko abin da yake koma bayan goma shine ake ce masa arrahad qad saba'u qahwatan yace haƙiƙa sun sayi giya wartaba'u rabwatan sun hau kan wata jigawa wada matatuhum qaidul alhazi wato ɗabi'ar wato shine dabaibaye idanun mutane duk wanda ya gansu dole zai tsaya ya kalli me suke ciki wada matatuhum wato halayensu an gane ko da masa karmu manta ya gabata a cikin makama ta hudu addimiyatiyya wato shine sassaukar ɗabi'a kyawawan hali wada matatuhum wato ɗabi'ar ƙaidul alhazi wato shine dabaibayi ganin mutane idanun mutane wa fukahatuhum kakacinsu hulwatul alfazi wato mai daɗin lafazi ne duk abin da suke faɗa dole ne za ka tsaya ka saurara fanahautuhum ƙwalaban limunadamatihim la limudamatihim a lokacin nan sai na nuface su talaban limuna da matihim don neman hira da su lali mudamatihim amma ba don kwankwadar giyarsu ba mudama suna ne daga cikin sunayen giya kamar yadda kahawa suna ne daga cikin sunayenta wa shagafan bi mumazajatihim labi zujajatihim wato don tsananin kauna game da cuɗanya da su labi zujajatihim yace ba don kwaɗan wato shine kaskon karaukinsu gidauniya ta giya kenan falamman tazamtu ashirahum lokacin da na tsaru na zamanto cikon gomarsu wa abahaitu mu'ashirahum na zamanto mu'ashirahum abokin hulɗa da su alfaituhum abna'a Allah sai na same su ashe dukkansu ‘ya'yan kishiyoyi ne abinda ake nihi da abna wa Allah wato jama'ar da kowa uban shi daban an gane ku wato kowa wannan wanda ubansu ɗaya amma kowa uwar shi daban su ne ake cewa abna'u allat kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mu jama'ar annabawa ‘ya'ya ne waɗanda suke na kishiyoyi dinuna wahid addinin mu ɗaya ne ma'ana kamar uban mu ɗaya ne shine tauhidi wa ummahatuna shatta amma kowa uwar shi daban ma'ana shari'a akwai bambanci tsakankanin su kenan idan aka ce abna'ul allat wato sune ƴaƴan kishiyoyi wanda uba ɗaya amma uwa kowa da tashi abna'ul akhyaf wanda kuma kowa uwar shi daban amma wanda kuma wanda kowa uban shi daban amma uwa ɗaya idan suka ce abna'ul a'yan kuma waɗanda suke shaƙiƙai uwa ɗaya uba ɗaya ya ce wa ƙaza'if he na same su kenan abna a Allah dukkansu ‘ya'yan kishiyoyi ne ma'ana kowa daban yake ƙabilunsu daban-daban ba mutane ba ne ba waɗanda suke haɗaɗɗo wa ƙaza'ifa falawati kuma jehohun wato dokar daji ne lafazin ƙaza'if wato jam'i ne na ƙazifa an gane ko abu wanda aka jefar da shi falawat jam'i ne na fala wato shine dokar daji wa ƙaza'ifa falawat jehohun wato dazuzzuka ne ma'ana kowa daga wajen da ya fito daban illa anna luhumatal adabi sai dai cewa zumunci na ilimin adab kada allafat shamlahum ulfatan nasabi haƙiƙa ta haɗa taron wato irin haɗuwa ta danganta sun zamanto ‘yan uwan juna kenan wasa wata bainahum fil rutab ta daidaita tsakankanin wato a wajen daraja ba wanda ke nuna cewa ya fi ɗan uwansa hatta lahu misla kawakibil jauza'i ya ce har suka bayyana yadda ka san taurari waɗanda suke na aljauza wato haka suke aljauza masauki ne daga cikin masaukan taurari wa badau kal jumlatil mutanasibatil ajza suka bayyana yadda ka san kamar jumla wadda take mai dacacciyan wato al'ajiza yankinta wanda dukkan yankinta ɗaya ne suke fa aba hajani alihtida'u ilaihim wato shiryuwa zuwa gare su sai ya kawatar da ni ya faranta min rai fa aba hajani sai ya faranta min rai wa ahmadtu bali allazi atla'ani alaihim na gode ma mai nunawa wanda ya nuna mun su wada fiktu a lokacin nan sai na haɗu ufidu bi qidhi ma'a qidahihim sai na haɗu ina jefa wato kibiyata tare da kibiyoyinsu waɗanda suke na caca an gane ko irin yadda 'yan caca in wannan ya jefa karti wannan shi ma sai ya jefa shi ne su kuma a wancan lokaci cacar su da kibiya ake yin ta shi ne ya ce farja altu lokacin nan sai na haɗu waɗa fiktu sai na haɗu ofiru bi ƙidihi ma a ƙidahihim ina jefa kibiya ta tare da tasu wa astashfi bi riyahihim la bi rahihim ina neman waraka wato da iskar su labi rahihim yace ba da giyarsu ba ma'ana zama da su na shaƙi ƙanshinsu shi nake neman warkar da dukkan wani ɓacin rai da ke cikin zuciyata domin sun ɗebe min kewa hatta addatna shujunil mufawabati ila tahaji bil muqayaba har aka kai lokacin da fanni fanni na al mufawaba wato shine kutsawa a cikin zance addatna ta kai mu ila tahaji bil muqayaba wato izuwa yi ma juna masanya da zaurance ila tahaji bil muqayaba izuwa masanya wato da zaurance in wannan ya kawo wata kalima wadda ke akwai zaurance a cikinta wannan shi ma sai ya jefo masa wata kenan ana masanyar irin waɗannan kalimomi waɗanda suke na zaurance ka ƙaulika shine yace kamar faɗarka da zaka ci iza anaita bihil karamati idan ka nufaci kalima ta alkaramat jam'i ne na karama an gane ku karama sananniya ce kyauta ce wadda ubangiji ta'ala ke gudanarwa a hannun bawansa wanda yake mai tsantsar yi mishi da'a ma mislun annaumu fata abinda misalinsa shine annaumu fata barci ya wuce kenan idan ka ɗauki alkara a harshen larabci sunan shi barci barci shine ake cewa alkara mata kenan bi ma'ana fata barci ya wuce alkara mata kenan kaga alkara mat jam'i ne na karama kuma zai ɗauki ma'anar alkara barci bi ma'ana annaumu mata bi ma'ana fata kenan wannan kalima tana da huska biyu in ba wasalce ta ba kai ba a sanin me kake nihi kana iya cewa abin da nake nihi da alkaramat ba ina nihi ba cewa jam'i na karama a'a ina nihi annawmu fata alkaramata fa an sha'ana najlus suha wal qamara sai muka haɗu yake cewa muna yaye as-suha shine wani tauraro da ake ce masa as-suha wal qamar wato da wata wa najin shauka wa samara muna cirar kaya wa samara da 'ya'yan itace ma'ana kalima mai kyau da wadda take mara kyau duk zawwa muke da su wa baina na hannu nan shirul kashiba wa rafsa yayin da muke ɗaiɗaita alkashiba sabu gal warrasa da wanda yake tsoho wannan shudu samina wal gassa muna tsamo a samina wanda yake mai mai wal gassa da wanda yake kekashashe wanda yake maran mai wagala alaina shaikun sai wani dattijo ya kutso a kanmu lafazin asamin shine wato wanda yake koshashe mai mai algaffa wato shine kanjamamme wanda yake maran mai ma'ana kalima mai kyau mai kayatarwa da wadda take maras kyau duk muna tsamo su wagala alaina shaikun sai wani dattijo ya kutso a kanmu qad zahaba hibruhu wa sibruhu yake cewa kyawansa da kamarsa sun rigai sun gushi kamar shi ta da yanda aka san shi matashi wanda yake maji karfi da kuma kyawansa adan da Allah ya masa wato sun rigai sun gushi wa baqiya kubruhu wa sabruhu abin da ya rage masa iliminsa da kuma jarrabawa shi ya san ya jarraba ya san na kwarai da wanda yake lalatacce fa masala musula man yasma'u wa yanzur wato sai ya kamantu irin kamantuwar wanda yake ji kuma yana ganin abin da ake ma'ana ya tsaya irin tsayuwar wanda ke ji ke fahimta wa ya lataki dumanan suru kuma yana tsuntar abin da muke watsawa ila an nufi batil akiyas har aka kai lokacin da aka kakkaɓe jikunkuna an gane ko ma'ana da dukkan kalmomin da suke ciki wa has hasal yasu yanke ƙauna wato ta tabbata shine ta hutu hili falamma ra'a ijbal alqara'i lokacin da ya ga wato taurarewar alqara'i wato shine kubbuga na ruwa lafazin alqara'i kar mu manta ya gabata jam'i ne na qariha lokacin da aka tona rijiya lokacin da ruwa ya fara kulkulowa shine qariha jam'unsa shine alqara'i sai aka ɗauki kalmar ake amfani da ita dangane da bubbuga ta fahimta lafazin al'ijibal wato ma'akuzin ne min aljibal an gane ko dutse kenan falamma ra'a lokacin da ya ga ijibal alƙara'i taurarewar alƙara'i wato shine kaifin hankali wa ikda almatihi wal ma'i wato da wahala ta almati mai karɓar guga a bakin rijiya wal ma'i da wanda yake mai ɗauɗayi wanda yake shiga cikin rijiya ya ci ko guga lokacin da ruwa ya zama diddiga an gane ko lokacin da ya ga dukkansu sun wahala duk abin da yake wajensu na kalmomin sun riga sun kakkaɓe jama'a aziyalahu wato sai ya tattara gezashi wa wallana qazalahu ya juyo mana ƙeyashi an gane ko yayi niyyar tafiya kenan waƙala sai ya ce ma kullu sauda a tamratu ya ce ai ba dukkar ba dukkan bakin abu ba ne ba da bino an gane ko wani bakin abun kashin raƙumi ne ba da bino ba ne ma kullu sauda a tamratun ya ce ba dukkan bakin abu ba ne ba da bino wala kullu sahaba a kamratun ya ce ba dukkan jan wani abu ba shi ba ne ba giya sahaba wato abu wanda yake launi ja wala kullu sahaba a kamratun yace ba dukkan jar wata abu bace ba giya fa atalaqna bihi itlaq alhirba bil awad sai muka ratayu da shi irin yanda hawainiya ke ratayuwa da itace alhirba ita ce hawainiya wada rabna duna wijhatihi bil asdad muka wada rabna wato muka kafa bil asdadi wato dukkan wata toshiya dole wujahatihi tsakankaninmu da wajensa asdad jam'i ne na sidad an gane ko jam'i ne na saddun kai asaddu shine wato toshiya kar mu manta ya gabata sidad shi ma sunan toshiya ne abinda ake madoni wanda za a dole tsakankanin wasu abubuwa kamar madonin kwalba shine anan sai ce wada rabna sai muka kafa muka buga bil asdadi wato dukkan wata tushiya duna wijhatihi sakankaninmu da wajensa wa qulna lahu muka ce masa inna dawa ashaqi an yuhasa ai maganin baraka wato a dinke ta wa illa idan ku ba haka ba fal qisasal qisasa wato ayi kisasi ma'ana yanda muka zo maka da irin waɗannan kalmomi mu ma ka sakauta mana ka zo mana da 'yan kalmomi gwalgwadon yanda muka zo maka ya ce an gane ko suka ce masa fala ta kwama fi an ta jiraha wa ta tsiraha wa tunhiral fataka wa ta tsiraha don haka karka yi kwaɗai fi an ta jiraha wato game da za ka raunatar da mutum wa ta tsiraha sannan ka jefar da shi wa tunhiral fataka wato ka gudanar da jini na alfataka wata faraka da kai wa ta tsiraha ka kaɗi gabanka ka hutar daga sha'anin jama'a karka yi kwaɗan haka falawa ina na raji'an a lokacin nan sai ya karkato akalashi yana mai dawowa gare su sun jafama bi makanihi rasi'an sannan sai ya yi gurfane a mazauninsa rasi'an yana mai lazuntar mazaunin shi wa kala sai ya ce amma izastasartumuni bil bahas kusan da cewa idan kun nemi binciko da ni motsa ni bil bahas dangane da bincike fala ahkumu hukuma Sulaiman fil harth yace wallahi zan yi hukunci irin hukunci na Annabi Sulaiman alaihi salam game da kayan gona lokacin da dabobi suka fada suka yi banna yace ilamu ya zawi shama'il adabiyya ku yi sani ya kuma abuta ɗabi'u waɗanda suke na adab washamulul zahabiyya ya waɗanda suke ma'abuta giya mai kama da zinari a wajen launi yace anna wada al-uhujiyya limtihanil alma'iyya kusan da cewa kirkira zaurance saboda jarraba kaifin hankali wastikrajil khabiyatil khafiyya don neman fito da ɓoyayyen abu wanda yake fakakke yace wa sharduha an takuna zata mumasalatin haƙiƙiya wato sharaɗinta shine ta kasance ma'abuciyar mumasala tamka da tamka akan hakika yanda kalimar take haka ake bukata ya kasance a haka wa alfazin ma'anawiya kuma da lafuzza waɗanda suke masu ma'ana wala ifatin adabiyya an gane ko wato da kuma irin tabshin kalima ta wato adab ma'ana wadda ke akwai ma'ana a ɓoye la'ifa ita ce ma'ana wadda take ɓoyayya wadda take ta adab shine sai ya ce famata na fat hazan namat a duk lokacin da ta ci karo da wannan tsari a bahatis saƙaf wato za ta zamanto tamkar bari an gane ko duk lokacin da ya kasance ta ci karo da wannan tsari ba ta yi dace ba ko kuma ba ta ba da ma'ana ba to da ita da babu dudde ne walam ta dukulis safaɗa kuma ba za ta shiga cikin wato kinde lafazin asafat wato shine kindi wanda ake sanya kayan kwalliya a cikin shi an gane ko shine ya ce walam ta dukulis safa ba wato ba za ta shiga cikin kinde ba walam arakum hafaftum ala hazihil hududi ya ce ni ko ba na ganin ku cewa za ku kiyaye akan waɗannan iyakoki wala miztum bainal maqbuli wal mardudi kuma ban ga cewa kun bambanta tsakankanin abin karba da wadda take abin watsarwa yanzu misali idan ka koma lafazin alkaramat kaga wannan yayi daidai jam'i ne na karama kuma a wajen ma'ana ta ba da ma'ana an gane ko alkaramat jam'i ne na karama kuma in kaga dama sai ka ce alkaramata wato bacci ya wuce shine sai ya ce faƙulna lahu sai muka ce masa sadakata wato kayi gaskiya wabil haƙƙi na ɓaƙata kuma game da gaskiya kai furci fakilla na min lubabika saboda haka auna mana daga tacacciyar ƙwayarka an gane ku ma'ana duk wata kalima tacacciya a wajenka ka auna mana wa afib alaina min ubabika saboda haka suka ce ka kwarara mana min ubabika wato daga cikin tekunka ubab wato shine ruwa wanda yake mayawaici faƙala sai ya ce afa aluli allah yartabal mubtiluna zan aikata don kar almubdiluna waɗanda suke makaryata wato su yi kokonto waɗanda suke mabannata wa ya zunnu biya zununa wato su yi zato wato mummunan zato game da ni sun maƙabala na zuratal ƙaumi a wannan lokaci sai ya gabato da shugaban jama'ar waƙala sai ya ce يا من سما بذكاء في الفضل وارز زنادي ماذا يماثل قولي جوء أمد بزادي ya ce ya man sama bi zaka'in ya wanda ya ɗaukaka game da kaifin hankali filfadli a cikin daraja waris zinadi wanda mai fitar da wuta ta azzinad wato shine abin kyastu wari wanda yake mai bayyana azzinadi wato abin kyastin shi na wuta wanda in ya kyasta wuta sai ta hutu ya ce ma za yi masilu ƙauli menene ke kama da faɗata da na ce ju'un umid da bizaje yunwa an da ta da guzuri an gane ku ju'un umid da bizadin yunwa an da ta da guzuri wata kalma ce za ta iya daidai da ita sai ka ce ɗawamir an gane ku ɗawamir lafazin ƙawamir jam'i ne na ɗamur ɗamur shine wato littafi kenan in ka ce ɓawa yunwa kenan mairun abinci an gane ku jo'un umid da bizadin wato yunwa an daɗe ta da guzuri sai ka ce ɗawamir ɗawamir kenan littattafai in kuma kana so sai ka ce ɗawa mairun wato yunwa da abinci kenan mairun abinci ثم ضحك إلى الثاني sannan sai ya yi dariya zuwa na biyu wa an shada ya saɓi waƙa sai ce ya zallazi faƙa fadlan wa lam yudannis hushainu ma mislu qawlil muhaji baharun asabatu ainu yace ya zallazi ya wanda faƙa fadlan ya fifici sa'anninsa ga daraja shainun wani aibi wa lam yudannishu bai daudada shi ba sai ce masa ma mislu qaulil muhaji menene kwatancin fadar mai zaurance da yace zaharun gadan baya asabat ko ainun wato ido ya fada masa an gane ko ido ya kama shi ma'ana baki ya kama shi menene misalin zaharun asabat ko ainun misalinsa shine mafa'in mafa'in kaga jam'i ne na mad'un wanda yake abun suka maɗa'in to idan ka ce maɓa wato kaga baya kenan a harshen larabci maɗa baya ainin kuma ido an gane ko shine misalin kenan zaharun asabat ko ainun maimakon ka ce baya wato ido ya faɗa masa sai ka ce maɓa'i kaga kalima ta maɗa'in in ma ka ɗauke ta jam'i ne na matsu'un kuma kana iya bata ma'anar maɓa ainun wato gadon baya ido ya same shi sun malahaba salisa sannan sai ya harari na ukun wa'an sha'a ya ƙulu ya saɓu waƙa yana cewa ya manna ta iju fikri mislun nuqudil ya manna ta iju fikrihi mislun nuqudil ja'iza ma mislu qawlika lillazi hajaita sadafa ja'iza yace ya manna ta iju fikrihi ya wanda ƴaƴan tunaninsa mislun nuqudil ja'iza kwatancin yanda ka san kudade na tukuici haka suke an gane ko wanda ka same su sai murna ma mislu qaulika yace menene misalin fadar ka lillazi hajaita ga wanda kake zaurance da shi misalin da kace sadafa ja'iza wato ya dace da tukuici wace kalima ce za ta dau ma'anar wannan sadafa ja'iza ya dace da tukuici kenan kalimar da za ta ɗau ma'anar wannan shine alfasila alfasila kaga lafazin alfasila alama wadda ake sanyawa tsakankanin zance wanda ya wuce da wanda zai zo a gaba fasila an gane ko idan ka ɗauki alfa bi ma'ana wajada wa alfa ya sayi da ha ladal bab sila kuma kyauta kenan sila kyauta kan manta ya riga ya gabata alfasila kenan alama wadda ake sanyawa tsakankanin kalima da kalima an gane ko kamar da ake yin ta haka kenan wannan ita ce alfasila fasila wadda take rabe tsakankanin abin da ya wuce da abin da zai zo a gaba in kuma ka ɗauki lafazin alfasila sai ya zamanto alfabi ma'ana wajada ya samu silatan sai ka ce kyauta shine kenan daidai da ma'anar sadafa ja'iza ثم أتلاء إلى الرابع sannan sai ya daga kansa izuwa na hudu wa kala sai ya ce a ya mustanbida lagamiri a ya mustanbida lagamiri min lugzin wa idmari alakshi wato na zaurance wa idmarin da dukkan wani abu boyayye alakshif liya ma mislu yace yaye mun hadiya hadiya lafazin hadiya wato namun daji waɗanda suka shiga gaba lokacin da aka hutu su ne ma'anar hadiya jam'unsa shine alhawadi an gane ko hadiya kuma hallo mace wadda take mai shirya suwa kenan mu'annas ne na alhadi in ka ce ha a harshen larabci bi ma'ana kuz diya diya ko nawa ce dinare dubu ce ha diya amshi kenan dinare dubu shine misalin hadiya shine misalin kenan ma'anar tanawal alfa dinarin amshi dinare dubu ha bi ma'ana kuz diya wato dinare dubu ثم رمى الخامس ببصره وقال sannan sai ya jehi na biyar ƙin wato da dibinsa wa ƙala sai ya ce ya ayyu hazal alma'i yu akhuzzaka ilmun jali ma mislu ahmala hiliyatan bayyin hudita wa ajili yace ya ayyu hazal alma'i ya wannan wanda yake ne tsananin lura akud zaka'i ma'abucin kaifin hankali almunjali wanda yake me yayi duk wani abu koyayye ma misal menene misalin a hamala hiliyatan ya wuhintar da ado ma'ana ya fasa ado bayyin yace bayyana mun hudita Allah ya shiryar da kai wa ajili gaggauta zo mun da misalinsa misalin a hamala hiliyatan ya wuhintar da ado sai ka ce algashiya algashiya kaga algashiya mai ruhuwa kenan hal ataka hadisin gashiya sannan in ka ɗauki alga ma'ana rama ya jefar shiyatun wato shine ado alga shiyatan kenan ya watsar da ado lafazin shiya shine ado alga bi ma'ana rama idan ka ce algashiya mai ruhuwa alga shiya ya jefar da ado ثم التفت لفت السادس sannan sai ya waiwaya wajen na shida wa ƙala sai ce ya man tuqassiru an madahu khuba mujarihi wa tabu'uf ma mislu qawlika lillazi adha yuhaji kakfuf yace ya man tuqassiru an madahu khuba mujarihi yace ya man ya wanda khuba mujarihi wato takin mujarihi mai gasa da shi tukassiru ke kasa kaiwa an madahu game da fagensa wata kuma ta ringa raunana ya ce ma misulu ƙaurika menene kwatancin faɗarka lillazi a bahayu hajika ga wanda ya zamanto na maka zaurance da ya ce ukufuf ma'ana kame kame wace kalma ce za ka kawo ta ɗau ma'anar wannan ukufuf ukufuf kame kame kenan sai ka ce mahmahun an gane ko mahmahun mahmahun shine wato babban daji kungurumin daji shine mahmahun kaga mahmahun kenan bi ma'ana ma ma kame kame domin lafazin ma a harshen larabci bi ma'ana uku kame kame kenan idan ka ɗauki mahmahun babban daji kungurumin daji sannan halo mahmah kenan kame kame sun makala ya sabi a bihajibihi sannan sai ya kalli na bakwai kin bihajibihi da girarsa an gane ko ya kyahuce shi wa kala sai ya ce ya mallahu fitnatun tajallat wa rutubatun fi zaka'i jallat bayyin fama zilta za bayanin ma mislu qawli shaqiq wa aflat yake cewa ya mallahu fitinatun ya wanda ke da nura ta jallat wadda ta bayyana wartubatun da daraja fi zaka'i jallat wadda ta bayyana ta fito hili fi zaka'i game da kaihin hankali yace bayyin bayyana mun fama zilta za bayanin kar Allah ya sa ka gushe kana ma'abucin bayani ma mislu qawli menene misalin fadata da nace ashaqiqu aflas wato aboki ya kubci an gane ko ashaƙi ko aflata wato aboki ya kubci misalinsa shine akbar akbar jam'i ne na kadar an gane ko hadari jam'insa shine akbar idan ka ce akba akdar kenan zai ɗauki ma'anar akun bara akun bara kenan ɗan uwa wato ya kumce shine ɗara bi ma'ana ya tashi kenan anan ashaqiqu aflata ɗan uwa wato ya kumce kenan sai ka ce akun bara shine kenan akdar mun gane ku summastan sata famina sannan sai ya nemi cewa na takwas ɗin ya saurara wa'an da ya saɓi waƙa ya man hada'iqu fadlihi madlulatul azhari gabba ma mislu qawlika lil muhaji zil hijama ktara fibba yace ya man hada'iqu fadlihi ya wanda gonakan fadlarsa madlulatul azhari wato abin mahuranta ne yayyahi gabba wanda yake ɗanye ma misulu ƙaulika menene misalin faɗar kalil muhaji ga wanda kake masa zauranci zulhija wanda yake ma'abucin hankali sai kace masa maktara fibba bai zaɓi ba azurfa maktara fibba bai zaɓi azurfa wace kalma ce za ta ɗauki ma'anar haka shine abarika lafazin abarika kaga jam'i ne na ibrik an gane ko jam'i ne na ibrik abarika kenan abarika kenan sai ka ce sahannai in ka ce abarika yaƙi azurfa ababi ma'ana yaƙi an gane ko ga ya me yake cewa wa ya aballahu illa an yutimma nurahu aba wato yaƙi rika wato azurfa suna ne na azurfa rika kenan abarika sahannai abarika ya ki azurfa shi ne maktar rafinsa sun hada ya tasi a bibasarhi sannan wato sai ya jihi na tara bibasarhi da idansa wa kala sai ya ce ya man yusharu ilaihi fil kalbin zaki wa fil bara'a au bihi lana ma mithlu qawlika lil muhajidus jama'a ya man yusharu ilaihi fil qalbi zaki ya wanda ake nuna shi a cikin zuciya ta mai hankali wa fil bara'a da gwanan cewa aw bihi lana yace bayyana mana ma mislu qaulika abin da yake misalin fadar kalil muhaji ga wanda yake mai zaurance ka ce masa dus jama'a taka jama'a taka jama'a kenan menene zai iya daukan ma'anar wannan shine bafiya bafiya kaga in ka ce kwafiya abin da ya hayo sama ya bulso idan ka ce kwa bi ma'ana taka ba taka fi'a kuma jama'a kan min fi'atin kalilati kwafiya sai ka ce kwafiya kwafiya قال الراوي ne ruwaya yace falamman taha ilayya lokacin da ya tukake zuwa gare ni har zaman kibayya wato sai ya girgiza kafaɗata wa qala sai ya ce يا من له النكت التي يشجي الخصوم بها وينكت أنت المبين فقل لنا ما مثل قولي خالي يسكت يتي يا من له النكت التي يا وندكي دا tsada don fa'idodi wadda yushijir kasuma biha wadda ke bakanta ran alkasuma alkusuma abokan jayayyarsa biha da ita wayan kutu wato har ya kai abokin jayayyar na tsatsagar ƙasa saboda bakin ciki an talmubini ya ce kai ne mai bayyana mun faƙullana tun da tara wannan dukkansu sun kasa faƙullana gaya mana ma misulu ƙauli menene misalin faɗata khali yaskut wato kai ɗan uwa rafani na uskut ja baki ka kyale khal wato shine wanda yake ɗan uwan uwa wan uwa ko kananta menene misalin kalmar da za ta ɗauki ma'anar khaliya ya kai baba uskut ka ja baki ka kyale kenan misalinsa shine khalisatun an gane ko khalisatun idan ka ce khali kaga wannan ɗan uwan uwa sa bi ma'ana uskut daman takuri ai hakuri ne khalisa ma'ana khalisa khali kaga munada ne murakkab sai ka ce khali an gane ku ka shahi kai ya'ul wani ya'ul nisba khali ya'ul mutakallim sai ka ce khali sai ka ce sa ja bakinka ka kyale kenan daidai yake da khaliya uskut ثم قال sannan sai yace kada an halatukum haƙiƙa na shayar da ku wa am halatukum kuma na saurara muku wa in shi'itum in har kun so an a'ullakum na koma shayar da ku allantukum na koma shayar da ku a yanzu qala sai yake cewa fa alja'ana lahabul gulali wato haɓaɓɓakar algulal wato ƙuna ta kishirwa fa alja'ana sai ta fakar da mu ilastisqa'il alali wato zuwa neman shayarwa ta al'alal wato shine shayarwa ta biyu faƙala sai ce lastu kaman yasta asiru ala nadimihi ya ce ni ho ban zamanto ba kamar mutumin da ke fifita kanshi ala nadimihi akan abokin hirar shi wala mimman samnuhu fi adimihi ban zamanto ba mutumin da man shi wato a cikin tuwon shi yake wanda kawai marowaci kullum man shi na shanu da wannan kin shi a cikin tuwon shi yake amma ba ya sama wani ba sun makarra alal awwal sai ya sake kawo ɗauki ga na farkon wa qala sai ya ce ya man idza ashkala al muamma jalathu afkaru huddaqiqa in qala yawman lakal muhaji qultil kama misluhu haqiqa ya man ya wanda idza ashkala al muamma idan dukkan wani abu boyayye ya rikita jalathu afkaruhu daqiqa tunaninsa wanda yake mai zurfi jalathu sai ta yaye shi ta bayyana shi in qala lak in qala yawman lakal muhaji idan mai zaurance wata rana yace da kai khuz tilka amshi waccan ma misluhu haqiqa menene misalin shi akan haqiqa tabbas kamar da za a ce khuz tilka kama waccan amshi waccan kenan menene misalin su sai ka ce ha tika ha tika an gane ko ha bi ma'ana kuz tika ko bi ma'ana tilka ismul ishara ne thumma tanaji da hu ila sani sannan sai ya karkata wuyan shi zuwa na biyun wa qala sai ya ce ya man bada bayanuhu an fadlihi mubayyana ma za misalu qawlihim himaru wahshin zuyyina ya ce ya man bada bayanu ya wanda bayaninsa ya bayyana an fadlihi game da darajar shi mu bayyana yana mai bayyanar da shi a hili ma za misalu qaulihim yace menene misalin faɗar himar wahshin zuyyina jakin jeji an masa ado an gane ko jakin jeji an masa ado misalinsa sai ka ce shine farazil an gane ko farazil kaga lafazin farazin wato an gane ku lafazin farazin suna ne wanda yake na ƴaƴan dara farazin ƴaƴan dara su ne farazin kaga idan ka ce fara shine jakin daji zin sai ka ce zuyina fara zuyina jakin jeji an masa ado in ka ɗauki kuma farazin in ka ce abinda nake nufi farazin ba fara zuyina ba kenan anan ƴaƴan dara in kuma ka ce fara jikin daji zuyina an masa ado kenan daidai yake da himaru wahashin zuyina thumma auha ila salisu bi lahabu sannan sai yayi nuni zuwa na uku da idansa wa qala sai ce ya man gada fi fadlihi wa zaka'ihi kal asma'i ma mislu qawlika lil ladhi hajaka anfik takma'i yace ya man gada ya wanda ya zamanto fi fadlihi game da darajar shi wa zaka'ihi da kaifin hankalinsa kal asma'i kamar malam asma'i ma mislu qaulika menene misalin fadar ka lillazi ga wanda hajaka ya maka zaurance da yace amfik ka ciyar da dukiyarka takma'i zaka rinjaye abokan gaba ma'ana ka dauka ka ba su zaka rinjaye su misalinsa shine muntakimu muntakimu an gane ko lafazin mun kaga wannan wato fi'ilul amr ne min almanni almanni shine baiwa kyauta kenan mun i kyauta taƙin kenan za ka yi ukuba ga waɗanda suke abokan gabanka za ka rinjaye su kenan lafazin mun taƙimu daidai yake da amfik takma'i mun kenan fi'ilul amr i kyauta taƙimu wato za ka musu ukuba kenan ka rinjaye su thumma hamlaka ila rabi sannan sai ya zaro ido ga na hudu wa an shade ya sabu waka ya man izama awi ya man izama awisun da ja'ana rabalama ma za yumathilu qawli istanshiriha mudama yace ya man izama awisun ya wanda idan mawuyacin al'amari da ja ya duhunta ana rabalama sai ya haskaka duhunsa ma za yi masu kauli ya ce ke misalin faɗata da na ce iskan shiri hamudama wato ka shaƙi wato ƙamshi wanda yake na wari wanda yake na giya iskan ka shaƙi riha mudama wato warin giya kenan anan yaman da yake cewa misalin da ya ce iskan shiri hamudama ya shaƙi riha mudama wato warin giya shine sai ka ce rahara an gane ko kenan a nan abin da yake daidai da shi rahara idan ka ce rahara lafazin rahara a harshen larabci ma'anarsa shine abu wanda yake mai faɗin gaske wanda yake mai noci kenan sai ka ce rih rahi an gane ko shaƙi giya ra wato suna ne na giya rih ma'ana shaƙa thumma aw maba ila al-khamis wato sannan sai yayi nuni zuwa na biyar an gane ku ya masa mulmushi wa kala sai ya man tanazzaha fahamuhu an an yurawiya aw yashukka ma mislu qawlika lillazi abaha yuhaji gabdi halka ya man tanazzaha fahamuhu ya wanda fahimtar shi ta tsarkaka an an yurawiya wato game da tunani shi ba sai yayi tunani ba aw yashukka ko kuma yayi kokonto a cikin duk abin da zai faɗa wato fahimtarsa ta tsarkaka dangane da tunani da kokonto ma mislu qaulika yace menene misalin fadar ka lillazi ga wanda abaha yuhaji ya zamanto na maka gaurance gadde halka yace lullube waɗanda suke hallakakku ma'ana kiyaye hallakakku an gane ku lafazin halka jam'i ne na halik kenan menene abin da yake daidai da shi shine sumbur lafazin sumbur wato shine tiyo an gane ko abu wanda yake da kwaroro a cikinsa kaga sun bi ma'ana kiyaye bur jam'i ne na ba'ir hallakeke kenan wa zamantum zanna sau'i wa kuntum qauman bura bura bur wato hallakakku in kace sumbur kenan shine tiyo kuma kace sun bura wato kiyaye waɗanda suke hallakakku ثم أقبل قبل السادس sannan sai ya gabato wajen na shida wa'an shida ya saɓi waƙa ya aka fitinatin lati ba na fi haka maluhu fara billaili muddatan ayyu shay'in misaluhu yace ya aka fitina ya ma'abucin nura allati bana wadda kamaluhu wato cikar nurarsa bana ta bayyana fiha a cikinta sara billaili muddatan ya tafi a cikin dare tsawon zamani ayyu shay'in misaluhu yace menene misalin cewa sara billaili muddatan ya tafi tsawon zamani a cikin dare misalinsa shine sarahin sarahin kaga jam'i ne na sirhan wato karen iki shine dila an gane ko jam'i ne na sirhan duk da cewa sirhan suna cewa yan yawa kenan jam'un sa sarahi idan kana so kenan sai ka ce sarahin abin da nake nihi sara ya tafi tafiyar dare kenan hinan wato tsawon zamani kenan daidai yake da sara billaili muddatan kenan sai ka ce sara hinan ya tafi zamani kuma sai ka ce a abin da nake nihi da sarahin jam'i ne na sirhan wato yanyawu kenan ثم نها بصره إلى السابي sannan sai ya nufaci dibinsa zuwa na bakwai wa kala sai ya ce ya man tahalla bi famin aqama fin nasi suqa lakal bayanu fa bayyin ma mislu ahbi faruqa ya man tahalla bi fami yace ya wanda yayi ado da fahimta aqama fin nasi suqa wanda kasuwarsa wato ta tabbata a cikin jama'a an gane ko kasuwarsa ta tabbata a cikin jama'a lakal bayanu yake cewa na gare ka bayani fa bayyin yace ka bayyana mana ma musulmi ne ne misalin ahabin faruka wato ka kaunaci matsoraci an gane ko menene misalin da zaka ce a habib faruka wato ka kaunaci matsoraci misalinsa sai ka ce miqla'un miqla'un lafazin miqla'un wato shine kamar diga an gane ko duk abin da ake tuna da shi shine miqla abin da za a sa a ciro wani abu alƙal'u shine a ciro abu kaga idan ka ɗauki lafazin mik minal mika ne ma'ana soyayya bi ma'ana ahabi la'in wato matsoraci shine ake ce masa la'in a halshen larauci la'in matsoraci mik kenan minal mika wato shine soyayya mik bi ma'ana ahabib la'in wato shine matsoraci kaga daidai yake da ahabib faruka faruka wanda yake mai tsananin tsoro ثم قصد قصد الثامن sannan sai ya nufaci wajen na takwas ɗin wa'an shari sabuwaka ya man tabawwa a zirwatan fil majdi faqat kulla zirwa ma mislu qawlika a'ti riqan yaluhu bi ghairi urwa yace ya man tabawwa a zirwatan ya wanda ya zauni kololuwa fil majdi a wajen girma faqat kulla zirwa kololuwar da ta fifici dukkan wata kololuwa ma mislu qaulika menene misalin fadarka a adi ibrikan ka ba da sahani ko kuma finjani ya luhu wanda ke bayyana bigairu urwa wato ba tare da wuya ba urwa wato shine wuyan wannan an gane ko sahani kenan markashi shine yake cewa misalinsa shine wato usko usko an gane ko usko ko wato shine wato sahani lafazin us ma'ana ikyauta kenan ka bada shi ne ce a'adi ibrikan ya luhu bi gairi urwa kaga lafazin ko duk wato finjani wanda yake bayyana wuya shine ake ce masa kob an gane ko in bayyana wuya shine kob shine sai yake cewa a'adi ibrikan ya luhu bi gairi urwa yake cewa ka ba da ibrikan shine sahani ya luhu wanda ke bayyana bigayar urwa ba tare da wuya ba misalinsa shine sai ka ce uskubu uskubu ma'ana ba da kof kub wannan mufrad ne na akwab thumma tasama ila tasi a lokacin nan sai ya mulmushi ga na tara wa qala sai ya man hawa husna dirayati wal bayani bi ghairi shakki ما مثل قولك للمهاجز الذكاء الثور ملكي ملكي يتي يا من هوا حسن الدراية يا وندي تارد واتو صغرا واتو إلمي أنغاني كو والبياني دا بياني بغير شك با تارد ونكو كنتو با ما مثل قولك للمهاجي منين مثال فترك غمي زورنتي ذي الذكاء وندي يكي ما أبو تنكي فين هنكلي da za ka ce masa a mulki ko kuma mulki wato sa mallaka ta ne ma'ana nawa ne misalinsa sai ka ce alla'ali kaga alla'a li lafazin alla'a wato sa shine ake ce masa alla'a sa wanda yake na jeji an gane ko li kenan mulki na ne alla'a sa li nawa ne kuma idan ka ɗauki alla'ali jam'i ne na lu'ulu'u sun maƙaba ba bi jum'ihi a larudin sannan sai ya jimki wato matattarin wuyar rigata wa ƙala sai ya man sama bi su ƙubi fit ya man sama bi su ƙubi fitnatihi fil mushkilati wa nuri kaukabihi ma za misalu safiru jahfalatin bayyinhu tibyanan yanummu bihi ya ce ya man sama ya wanda ya ɗaukaka bi su ƙoyi fitnatihi wato da sababin ruruwa ta fahimtar shi nurar shi fil mushkilati dangane da dukkan wasu matsaloli wa nuri kaukabihi wato da hasken taurarensa wanda ya ɗaukaka da hasken taurarensa ma za misalu safiru jahfalatin ya ce menene misalin hitu wanda yake na lebe jafala wato shine lebe bayyinhu tibyanan yace bayyana mun shi bayani ya nummu bihi wanda zai bayyana mun shi a hili misalin sa sai ka ce mukashafa mukashafa kaga yayi abu ya hutu hili shine mukashafa idan ka ɗauki muka wato shine kabri tsuntsu wanda ake ce masa kabri wanda sautin shi hito ne wa ma kana salatuhum inda albaiti illa muka'an wa tasbiya shafa kaga nan lebe shine ake cewa shafasin muka hito kenan na shafa lebe idan ka ɗauka safiru jahafalatin jahafala lebe kenan safiru hito na jahafala menene zai yi daidai da waɗannan jumla sai ka ce mukashafa qala al-haris ibn hammam haris dan hammam yace falamma atrabana lokacin da ya faranta mana rai bi ma sami'ina hu dangane da abin da muka ji wa dalabana mukashafata ma'anahu muka nemi yayi ma'anar wannan zaurancen nasa kulna lahu sai muka ce masa an gane ko wa dalabana ya nemi mu game da mukashafata ma'anahu mu yayi masa ma'anar wannan gaurancen nashi ulna lahu sai muka ce masa lasna min khayli hazal maidani ai mu ba da waken ba da wakan su kuwa a wannan fagen bane ba an gane ko lasna ba mu zamanto ba min khayli hazal maidan wato da wakai na wannan fage wala lana bi halli hadhihi al-uqadi yadani ba mu da wasu hannuwa waɗanda za su kunce mana waɗannan kulli fa in abanta mananta in har ka bayyana to wannan kayi kyauta kayi baiwa wa in ka tamta in ku ka ɓoye ka ki bayyana mana gamamta ka bakanta mana rai fa zalla sai ya zamanto yushawiru nafsaihi yana shawara da rayukansa guda biyu ya faɗa ko kar ya faɗa shine yake nihi wai yuqallibu kidhaihi wato yana juya kidhaihi kibiyoyinsa guda biyu ra'ayinsa kenan ya gaya musu ko kuma kar ya faɗa hatta hana bazlul ma'uni alaihi har yin kyauta da alma'uni kayan amfani ya saukaka a kan shi fa aqbala hina izin alal jama'a sai ya gabato jama'a wa qala sai ya ahlal balagati wal bara'a ya ma'abuta wato balaga shine iya zance wal bara'a da kwarewa sa'u'allimukum ma lam takunu ta'lamuna da sannu zan sanar da ku abinda ba ku zamanto ba kuna sani wala zanantum kuma ba ku yi zaton annakum tu'allamu da cewa za a sanar da ku fa auku alaihi al'au'iyata a lokacin nan sai suka kulla al'au'iya wato burgamun su alaihi akan shi alwika wato shine madaurin bakin jaka alwi'a ita ce jaka jam'un sa al'au'iya auki kenan fi'ilul amr ne auku ku daura an gane ko fa auku alaihi al'au'iya an gane ku sai ce ku dora yace ku daura al'au'iya wato su ne jikunkuna alaihi akan shi don ku rike wa rawu bihi al'anbiya yace ku mai da dukkan mazaunan ku zamanto dausayi bihi a sanadiyar shi thumma akhadha fi tafsirin sannan sai ya hadu wato game da bayani saqala bihi al'azhana bayanin da ya goge dukkan tunanin jama'a game da shi wastafraga ma'ahu al-ardana ya kakkabe duk abin da yake cikin aljihun aljuhunsu ma'ahu tare da shi al-ardan jam'i ne na rubin asalinsa shine hannun riga sai ake amfani da shi game da aljihu hatta abat al-afhamu anwara min ash-shams har fahimtar su ta zamanto tahirana haske wal akmamu ka allam tagna bil ams wato ka ce kwamso kamar ma ba ta zauna ba a jiya an gane ko al'akamam wato aljihun ka allam ta gana bil'amsi kamar ba wata wadatu ba a jiya an gane ko ba yana nihi kamar ma ba ta zauna ba kamar ma ba ta wadatu ba minal gina kenan yace wal akamamu aljihun su ka allam ta gana ka ce kamar ma ba ta wadatu ba bil'amsi a jiya a lokacin nan sai yake cewa walan ma hamma bil mafarri lokacin da yi niyyar gudu su ila anil makarri sai aka tambaye shi game da matabbatar shi fata nafasa sai ya ringa huci kamata ta nafasu sakul kamar yadda mace mai wabi ke huci na bakin ciki wa an sha'a ya kulu sai ya saku waka na faɗa kullu shi'ibun li yashibu wa bihi rad'i ya rahabu ghayra anni bi sarujin mustahamul qalbi sabbu hiya ardil dhikru wal jawu alladhi fihi al mahabbu wa ila rawdati hal zanna'iduna ar